نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين مم.
ويضربوا عليها لعشر مم.
ويفرق بينهم في المضاجع na'am malam yace wa qad jaa wato haƙiƙa hadisi ingantacce ya zo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi umaru bis salati li sab'i sinin wato a umarci yara ƙanana ga yin sallah a lokaci da kuma koyar da su wato abubuwan da sallar take da alaƙa da su a koyar da su tsarki da yadda ake yin alwala da kuma yadda ake yin sallar to hadisi ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu da a umarci yara da su yi sallah tun sana 'yan shekara bakwai dukkan yaron da ya zamanto yana da kwai shekara bakwai to wanda yake ƙalƙashinsa wato wanda wannan yaron yake ƙalƙashinsa wato ma'amurun ne akan ya umarci shi wannan yaron da ya tafi ya yi sallah ya koyar da shi yadda ake yin ibadar yadda ake yin tsarki da alwalla da sallar wa yudrabu alaiha bi ashrin sannan kuma za a iya ɗan caccarkwaya musu bulala a ɗan doke su akan barin sallah da suka yi ba sa yin sallah da ashirin idan suka kai shekaru goma idan suna yan shekaru goma ba sa sallah sai su dinga sawa ganda sai sun ga dama za su yi sallah to addini na musulunci ya ba da damar a doke su amma duka wanda yake ba mai lahantawa ba kuma dukan idan za a bugi mutum wato za a nisanci fuska ne ba a dokan fuska ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda ya tabbata a cikin sunan na abi dawud hadithin amurbin shu'aibin ana abihi an jaddihi ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce muru auladakun bis salati wahum abna'u saba'in واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ku umarci 'ya'yanku da yin sallah suna 'yan shekaru bakwai to umartarsu wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce amru jubin ne wato umarni ne wanda yake na wajibci wanda za a fuskantar da shi zuwa ga iyayen yara ƙanana ko kuma zuwa ga waliyai na yara ƙanana ko kuma zuwa ga wasiyai na yara ƙanana waɗansu ka suka ce a'a umarni ne na mustahabbanci saboda za a umarce su da su kula da shige da hucin ɗiyansu ɓangaren abin da ya shafi sallah saboda su yaran ya atadu alaiha qabla an yablughu saboda su saba yin sallar ya zamanto ta zame musu jiki kafin su kai shekaru na balaga wa yasta'nisu biha sannan kuma saboda su dinga ɗebewa kewa da yin sallar saboda in aka ce sai sun balaga za a koyar da su ibadar to abin zai zame musu harƙaƙai zai zame musu harƙaƙai ba za su dinga yin ta ba kamar yadda ake so to amma in tun suna yaran a koyar da su to yin ta zai zame musu sauƙi a gare su bayan sun girma haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa sannan kuma a ɗan doke su akan barinta da suka yi wato matukar suna 'yan shekara goma sai sun ga dama za su tafi su yi sallah sai lokacin da suke so wata sallar su yi ta wata ba su yi ta ba to ya samu a ɗan caccarkwaya musu bulala a ɗan daddoke su saboda gobe kada a ƙara to kuma dukan shi ma ba bugo wanda yake mai lahantawa ba bugo daidai ruwa daidai tsaki kuma kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa duk wani wanda ya cancanci a doke shi in aka tashi dukan shi kadda a doki huska an gane ko wala tadribu alwajha wato kadda ku kuskura ku doki fuska saboda fuska ita ce magana ita ce wato idan kasuwar in aka taba fuska kaɗan ta taɓu za ga in ta kumbura za ga baki ɗaya mutum fuska shi ta canza ana ganin shi ma an san ya sha kashi to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce a doke su akan barin sallah da suka yi idan sun kai 'yan shekaru goma wa yufarraqa bainahum fil madaji'i sannan kuma yara ƙanana wanda suke kwana a cikin shimfiɗa ɗaya suna lulluɓa da bargo ɗaya to idan suka kai 'yan shekaru goma to sai a rarraba tsakankaninsu a wannan mabarta ɗin kowa ya zamanto yana sawa kaya a jikin shi wato za ka ga a da yara in za su kwanta irin kamar inda zahi ne suna tubewa ga baki ɗaya to sai su kwanta su yi barci to in dai sun kai 'yan shekaru bakwai to yanzu ga baki ɗaya kowa daga cikinsu wato zai sa kaya ne ya kwanta kowa daga cikinsu zai dinga kwantawa ne da kaya a jikin shi sannan kuma idan suka kai shekaru goma in 'yan mata ne sai a raba tsakankaninsu a mafarta wato shinhudar wance da wance ko da ɗaya ce to bargon ruha ya zamanto ya sha bambam saboda a wannan lokacin ɓangaren abin da ya shafi shahawa ya ɗan fara shigar maza da mata a wannan lokacin to idan aka raba tsakankaninsu kamar yadda al'imamul munawi ya faɗa cikin littafin faidul qadir wato saboda an cakuɗa umarni da sallah da tafriqa bainahum fil madaji saboda wato yin kokari akan karewa abin da ya shafi afkar da fitina afkuwar fitina a tsakankaninsu an gane ko kuma al-imam sharaful haqqi abadi cikin littafin aunin ma'bud wato karkashin shi wannan hadithin na amr ibn shu'aib ana abihi an jaddihi wato ya kawo magana mai kyau ta al'imamu ɗibi wanda idan mutum ya koma zai gani insha Allahu ta'ala na'am
فذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض فكذلك عليكم فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ na'am malam yace fakazalika wato kamar yadda aka umarci iyayen yara su umarci ɗiyansu da su dinga yin sallah suna 'yan shekaru bakwai su doke su idan suka daina yin ta suna 'yan shekaru goma to haka nan yambaghi an yu'allamu ma faradallahu alal ibad ya kamata mustahabbi ne a koyar da yara ƙanana dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farbanta shi akan bayinsa waɗanda suke balagaggu musulmai wanda doka ta fara caɗarsu. To duk abin da ya zamanto wajibi ne akan baligi, to mustahabbi ne a koyar da yaro ƙarami wannan abin. Abin da ya shafi shine ya ce min ƙaulin wa amalin, abin da ya shafi faɗa ne. ko aiki irin abin da ya shafi faɗar kalmar shahada to wannan wajibi ne wato akan mahaifi ya kula da ɗansa ya fahimci abin da kalmar shahada take nufi kafin ya balaga saboda idan ya balaga to ya san abin da ake cewa kalmar shahada ya san abin da ta ƙunsa ya san menene tauhidi ya san aqsamu tauhidi ya san menene kaza ya san menene kaza an gane ku wa amalin sannan kuma a koyar da yara ƙanana abin da Allah ta'ala ya farbanta shi akan bayinsa balagaggu na aiki irin abin da ya shafi tsarki alwalla sallah azumi da makamantansu ga baki ɗaya a koyar da yara ƙanana wato wannan ilimi wannan babban alkhairi ɗin qabla bulughihim kafin su balaga kafin su kai shekaru na balaga liyatiya alaihim bulughu wa qad tamakkana zalika min qulubihim malam yace saboda balagar ta zo musu alhali haƙiƙa wato wannan abin da ya shafi ɓangaren abin da ya shafi ilimi na faɗa da baka da ɓangaren abin da ya shafi ilimi wanda ake aikata shi da gaɓaɓuwa haƙiƙa ya tabbata ma'ana wa ƙarta makana zalika haƙiƙa wannan abin da suka koye shi na abin da ake faɗa da zuci da, da, harshe da abin da ake aikatawa da gabaɓuwa ya riga ya tabbata a cikin zukatansu ya tabbata a cikin zuciyarsu saboda duk abin da ya zama tora saha fi kalbika wa fi zihnika za ga cewa ba za ka sha wahala ba in za ka zo da shi duk abin da ka koye shi kana yaro to lokacin da ka tashi za ka maida shi ko da ka ɗauki lokaci mai yawa ba ka yi shi ba to za ga wahalar da za ka sha kafin ka taso hadda ta da ba wani lokaci ba ne za ka ɗauka mai yawa ta yadda haddar da sai da ka girma ka zama garsami mai kai yi ta in ta tafi ta tafi irin sabuwar hadda ce za ka sake wannan na'am wasu kana ilaihi an fusuhum wa an yasab bima ya'maluna bihi min zalika jawarihum malam yace wa sakanat anfusuhum sannan kuma rawukansu sun nutsu sun karkata ilaihi zuwa ga wannan abin da suka koye shi tun suna yara ƙanana wa anisat jawarihuhum sannan kuma gaɓaɓuwansu baki ɗayansu wato sun ɗebe kewa bima ya amalu na bihi da abin da suke aikatawa da shi min zalika daga wancananka abin da suka koye shi tun suna yara ƙanana wato abin da suke aiki da shi tun suna yara ƙanana to za ga cewa gaɓaɓuwansu sun ɗebe kewa ta hanyar aikata waɗannan abubuwan sun saba da shi shi yasa duk wani abin da ya shafi harkar at-ta'lim yaro za ku yi sauƙin fahimtar juna da shi sama da babba yanzu yaro in yana abu na kuskure ka nuna mai kuskure ne ka gyara mishi to in Allah ya gobe ko da ba a gaban idanka ba ba zai yi ba ƙoƙari ya faɗa cikin wannan kuskuren to amma babba yanzu in ka zo mishi da abin da ya saba wa ra'ayin shi abin da ya tashi yana kai to ga baki ɗaya za ka ji ya ce maka to duk abin da ne na baya duka abin zaki kaga waɗansu hujjoju da zai dinga kawo maka wanda ma an zarar lahu jihamin sulɓani wanda in yaro ne shi kuma dama kawai ba haka ba za ka yi gyara kaza ɗin nan ba haka ba za ka yi gyara kaza ɗin nan wannan shi a farkon tashi ne taku za ta hizawa ɗaya da shi amma babba ya zo shi ya gaiwa kaci gyaran shi sau uku sau hudu a cikin sallah to in Allah ya yarda gobe in ya zo shi to za ga fuska shi ta canza kuma gaba gaba ma sai fasa zawa masallacin naka sallah saboda ka takura da gyare-gyare ka ce ayi kaza ka ce ayi kaza za a ce kai baka da daɗin sha'ani takura wa mutane gare ka amma su kuma yara irin wannan gurin ma suke so zo a ce kai kai ba haka ba za ka yi kaza kai ba haka ba za ka yi kaza wannan shine shi yasa yaro abin da zaka koyar da shi cikin sanyin kai da kai da shi za ku fahimta ta yadda shi kuma babban ka tashi za ka koyar da shi sai an kai ruwa rana na'am وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات مالا يتي وقد فرض الله سبحانه حقيقة أبنجي تسالكتشن سلكي فرض عملا من الاعتقادات wato ya fardanta wani aiki na abin da ya shafi ƙudurce-ƙudurce alal kalbi akan zuciya wato Allah ta'ala ya fardanta wa zuciya abin da ya shafi harkar ƙudurcewa abu ƙudurewa abu ya zamanto zuciya guri ne wanda yake na ƙudurcewa abubuwa ga baki ɗaya abin da ya shafi arraja'u ya zamanto duk wani sanya rai da kake yi game da samun alkhairi to a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne kaɗai kake ya zamanto an samu attawakkul kana da kwai dogaro da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya yanka maka na arzikinka baka dogara da kowa ba face da Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai ka dogara shine majinginarka ya zamanto an samu tafwidul amri wato a cikin zuciyarka gabaki ɗaya ka meka wa Allah subhanahu wa ta'ala al'amarinka gabaki ɗaya ba wai da baki kaɗai ba sannan kuma ya zamanto an samu alhashiya wal inaba da sauran ayyuka na zuci an gane ko wannan dukkansu a ayyuka na zuci insha Allahu ta'ala lokacin da muka shiga cikin babe na gaba in Allah da za mu tattauna a kansu insha Allahu subhanahu wa ta'ala to haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta aiki na ƙuduri akan zuciya wa alal jawarihi zahirati amalan min ta'at sannan kuma haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta aiki wanda yake na biyayya alal jawarihi zahira akan gaɓaɓuwa waɗanda suke na fili ƙarara wanda ido kan iya gani abin da ya shafi sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta shi akan gaɓaɓuwa abin da ya shafi azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta shi akan gaɓaɓuwa abin da ya shafi al'amru bil ma'arufi wannan hayu anil munkar Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta shi wato akan gaɓaɓuwa waɗanda suke na bayyane na fili ƙarara wanda ido kan iya gani in kaga waɗansu suna aikata wani abu wanda yake na asha matuƙar dai kana da wato ta cewa a kansu za ka iya faɗa faɗarka ta yi amfani a cikinsu ba za ta ƙarawa wato zawo ruwa ba to za ka yi magana ne a wannan matsalar akwai wanda in yana abu in ka mishi magana kamar ka ƙara kamar ka ƙara gaze ne kana tahiya a kan moto kawai zai ga ya ce to dama wannan abin ne baka so an ƙare sai ya samu wa'in su ma mutane ya gayyato su da su za a raka haɗuwa ana wannan abin da shi kaɗai ne yake amma saboda ka yi magana kishiye shi ne kai kuma baki ɗaya sai ya zamanto an hartsina to amma in ya zamanto maganar ka za ta yi tasiri akan mutane kaga suna aikata wani abu marasa kirki wani abu wanda yake janyowa baya saboda saban Allah subhanahu wa ta'ala ne to wajibi ne akan ka ka hana su daga aikata wannan aiki in kaga waɗansu suna zaune ga wani dattijo ya zo shi zai hayo saman tudu da baro ga baki ɗaya he ya hayo he ta maida shi ya hayo ta maida shi to sai ka umarce su su duka a taso a kama wa dattijan na a haya da shi an gane ko umarni da kyakkyawan aiki saboda yana daga cikin haƙƙi na dukkan wanda zai zauna a kan titi wato ya kula da shi an gane ko wato taimakawa mai ƙaramin ƙarfi wajen umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani da mummunan aiki hani da mummunan aiki yana daga cikin haƙƙin wato hanya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cikin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah yake cewa da sabon shi iyyakum wal julusa fi turqat fa qalu ya rasulullahi ma lana min majalisina buddun natahaddathu fiha qala fa idza abaitum fa a'tu tariqa haqqahu qalu wa ma haqqu tariq ya rasulullah to daga ciki akwai al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar an gane ko na'am tawfasiru laka ma shar'tu laka zikrahu baban baban ya qaruba min fahmi ta'allimi insha Allah ta'ala malam yace wa sa'ufassilu laka da sannu zan faifaye maka ma'ana sa'uwaddihu laka da sannu zan faifaye maka zan bayyana maka zan fito maka da shi a fili dalla-dalla ma shara'utu laka zikirahu abinda na ɗora wa kaina ma'ana ma alzamtu nafsi bi wato abinda na lazumta wa kaina cewa zan zo da shi a cikin wannan littafin na risala to da sannu zan faifaye maka shi baban baban shine ma sharatu laka zikirahu abin da na sharɗanta maka zan ambace shi a wannan littafin nawa to da sannu zan faifaye maka shi baban baban wato babe ɗaya bayan ɗaya ma'ana baban ba da babi wato kafa bayan kafa wato dalla dalla bayan na maka bayani akan abin da ya shafi aƙida wanda ita ce ummul kitabi sannan kuma sai in zo maka da abin da ya shafi alwalla mu je wanka mu je taimama mu je sallah ga baki ɗayan abin da ya shafi hukumce-hukumcen da suke da alaƙa da sallah ta farilla da ta nafila mu je azumi mu je kaza mu je kaza mu je kaza hal ya zuwa mu je ƙarshen bayanin da na maka zanzo maka da shi an gane ko wato bitadarruji kenan na'am li yaqruba min fahmi muta'allimihi insha Allahu ta'ala malam yace li yaqruba ma'ana li yasfula fahamuhu ala muta'allimi wato saboda fahimtar wannan littafin na risala saboda fahimtar wannan littafin ɗan ƙarami ya zamanto ya zamanto mai sauƙi ne wajen fahimtar shi fahimtar shi ta zamanto ta yi sauƙi ga wanda yake neman sanin shi li ya saboda ya kusantu min fahami muta'allimihi daga fahimtar wanda yake mai neman sanin shi duk wani wanda yake buƙatar ya koyi risala ya fahimce ta da kyau to idan ya karanta littafin risala a gaban malami to zai fahimce ta saboda alfazu halai sata ba wato lafuzan da malam ya yi amfani da su ba lafuzza ba ne wanda suke na nesa-nesa lafuzza ne wanda suke na kusa-kusa kuma ga baki ɗaya a cikin littafinsa risala shine ake ce da shi al'uslubul ilmi abin da ya yi amfani da shi an gane ko na'am in Allah ta'ala ya so wato wannan kuma shi kuma wato ya zo shi da insha Allahu ta'ala littabarruki saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wato kada ka faɗa ga komai ka ce zan yi kaza gobe to face sai ka hada da insha Allahu ta'ala to ina kuma ga wanda zai yi kaza har zuwa za a ci more shale zuwa tashin alƙiyama an gane ko wannan littafin na risala muna ganin ta kamar sabuwa amma littafi ne wanda ya kai shekara dubu an gane ko ya kai shekara dubu da yi an yi ta cin moriyarsa eh mu yanzu mun tarro bulbudin ne na'am وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم inda a wata shekara ne aka ya rubuta littafin risala shijira tana shekara ta nawa ce na'am ɗari hudu daidai na'am malam musa hijira tana shekara nawa ce aka rubuta risala na'am
ɗari uku da na'am
da sha uku.
ɗari uku da sha uku na'am
Ɗari uku da ishirin da biyu.
da ashirin da biyu Na.
na'am na'am
Ko kuma ɗari uku da ishirin da biyu da ishirin da biyu.
na'am
Ɗari uku da sha uku.
ɗari uku da sha uku Ɗari uku da shida.
na'am Ɗari uku da shi ɗari uku da sha da goma.
na'am Goma kuma da ɗan shekara sha bakwai ko sha biyu.
na'am
Na bi su ne. Na bi su ne.
ai ba ai bane ittifaqi akan masala da shi ma yana da kasu ya ce arba'u mi'atin kamila eh shekara 400 cikakkiya a aka aka rubuta littafin nan malam albasu ya ce 322 malam muhammadu da alhaji bello sun ce 313 Sauya.
ta sauya
Ah, na Ɗari uku da ishirin da biyu.
322 Mm.
to a ina karatu la- rana ta yau ne muka yi shigo wannan littafin risalar ya rubuta ta yana ɗari uku hijira ta ma'aici tana ɗari uku da ashirin da bakwai an gane ku wato al'imamu ibnu abi zaidin al-qayrawani bisa zance mafi inganci an haife shi hijira ta ma'aiki tana ɗari uku da goma kamar yadda shi ne wato muka ce ibn farahun ya faɗa a cikin littafinsa addibaj da kuma ibn makhluf cikin littafin ashajara da waɗansu daga cikin malaman da suka rubuta tarihin shi to wannan shine abin da muka faɗa kuma muka ce ya yi rubutun littafin risala yana ɗan shekara sha bakwai in ka ɗora sha bakwai a kan goma za ta baka ashirin da bakwai an gane ko sannan kuma kawo maganar wato a sheikh al'imam al'allama zarruq wanda shi kuma ya ce an haife shi hijira ta ma'aiki alayhi salatu wassalamu tana ɗari uku da sha shida an gane ko wanda kuma dai dukkansu sun yi ittifaƙi akan lokacin da ya rubuta risala shekara ta 327 ce wato ya rubuta ta yana ɗan shekara 11 kenan shi a ra'ayinsa babu malaman da suka tafi akan ya rubuta ta yana ɗan shekara 12 an gane ko a raka riƙewa abu da kyau na'am yawwara ya ce to wa iyahu nastakhir wa bihi nasta'in wa iyahu wato ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai nastakhiru wato muke neman zaɓi cikin al'amuranmu ga baki ɗaya wato taqdimul ma'amul alal amil fidul hasr wato gabatar da al-ma'amul wato abin da ake aikata shi akan aikin kaga nastakhiru wato shi ne aikin wato muna neman zaɓi iyahu shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala kenan wana wa nastakhiruhu ne muna neman zaɓin Allah sai ce wa iyahu nastakhiru wanda yufidul hasra wato nastakhiru min Allah ta'ala la min inda ghairihi wato a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai muke neman zaɓi a cikin al'amuranmu ba wai a wajen wani Allah ta'ala ba an gane ko saboda ma khaba manista hara dukkan wanda ya baiwa Allah ta'ala zaɓi a cikin al'amarinsa duk abin da zai gudanar da shi yana meƙa wa Allah Allah ta'ala ya zaɓa mai wanda ya fi alkhairi a gare shi to shi kuma bai taɓa yin nadama ba bai taɓa taɓewa ba wala nadima manista shara an gane ku wabihi nasta'inu sannan kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai muke neman agaji muke neman taimako muke neman madadi an gane ku ma'ana wa ilaihi subhanahu wa ta'ala na ɗulubul ma'una wal musa'adata wal isa'af wato ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai muke neman taimako da agaji da tagazawa ba wai ga wani ba iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wato gare ka kaɗai muke bauta kuma gare ka kaɗai muke neman taimako na'am
wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim malam yace wala haula wato babu wata juyawa daga wani hali zuwa ga wani hali an gane ko ba mu da ikon juyawa daga hali na tsanani zuwa ga hali wanda yake na yalwa daga hali na kunci zuwa ga hali wanda yake na sauƙi daga hali wanda yake na saɓan Allah zuwa ga hali na biyayyar Allah to babu juyawa daga wani hali zuwa ga wani hali illa billahi face sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala illa bi aunihi face sai da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wala quwwata sannan kuma babu ƙarfi akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya akan dammara wato abokanan adawa su ne kafirai akan kawar da dukkan abin da yake abin ƙi ne ga musulmai to babu ƙarfi akan yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan illa billahi face sai da kamawar Allah face sai da taimakon Allah al'aliyi wanda yake maɗaukakin sarki al'azimi kuma wanda yake mai girma wato al'aliyi akwai uluwul zati akwai uluwul ƙahari akwai kuma wato uluwul mai kuma uluwul ƙadari na uluwul ƙahari sai wace na uluwul zat wato Allah subhanahu wa ta'ala wato yana sama yana al'arshi shine uluwul zati uluwul qadar wato duk wani a ƙalƙashin ikon Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wani wanda ya fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah ta'ala qadirun ala kulli shay'in uluwul qahar wato kuma rijaya wa huwa qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafaza wato uluwul zat da uluwul qadar da uluwul qahari wato dukkaninsu ayoyi ne na alkur'ani malamai suka fassara kamar yadda al-imam al-sheikh nasir sa'idi wato ya kawo a cikin wato sharhin da ya yi wa manzuma safi ilimi alkawa'id al-fiqhiyya da kuma waɗansu daga cikin wato malamai wanda suka kawo a cikin littafinsu al'azimi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai girma wanda kowane abu yake ƙasƙanta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abin da girman shi wato ya kai girma a wajen Allah wa sallallahu wa sallama tasliman katsira wato Allah subhanahu wa ta'ala ya salati da aminci aminci wanda yake mai yawa ala sayyidina muhammadin abusa shugabanmu annabi muhammad nabiyihi annabin allah subhanahu wa ta'ala wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabbai shi wato idan aka ce annabiyu malfarku bainan nabiyu war rasul menene bambancin da yake tsakankanin annabi da kuma manzo wato wannan matsala ce wanda a karatunmu na gaba insha Allahu ta'ala za ku ba da amsarta an gane ko wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabban shi wato su wane ne sahabbai na annabi ko kuma manhuwar sahabi wane ne ake ce da shi wane sahabi ne na'am mallakiyar nabiya wa amana bihi wa mata ala zalika walau takhallalat riddatun na'am ai an gane ko na'am to shine wanda ya hadu da ma'aiki alaihi salatu wassalamu mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala zalika walau takhallalat riddatun ala al-asahi kamar yadda al-imam shaykhul islam alhafiz ibn hajar al'askalari cikin littafin nusahatun nazar wato wanda sharhi ne na kuba wato ya kawo a ciki an gane ko wato ko da a ce mutum wato ya musulunta a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam bayan ma'aiki ya bar duniya sai ya yi hallo daga baya ya dawo to wannan yana na a matsayin shi na sahabi ba za ka ce ba to ai ya fita daga cikin sahabbai kuma hallo ya dawo musulunci an gane ko na'am wato wannan shine sahabi alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam